أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yan uwa muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wataala wanda bisa yarda shi da amincewar shi nufaci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe da kiyama ba hujja a kanmu ba kusan darasin da ya gabata mun tattauna dangane da abin da ya shafi auqatul ijaba wa ahwaluha wato lokutan ansar addu'a da kuma halaye ko yanayi sannan mun tattauna akan ijabatul du'a wato ansa addu'a sai kuma mallayu jabu lahu du'a wanda ba a ansa addu'a shi wato hikima da ta samalin a gaba ta hudu ya kawo ansa addu'a a gaba ta biyar ya kawo wanda ba a ansa addu'a shi saboda mutum ya kiyaye duk abin da ya sa zai sanya Allah maɗaukakin sarki bai an sha addu'ar ka ba to kai ta ka tsantsan ka bai shi domin babu abin da ke hanawa a anshi addu'ar ka face aiwatar da aikin laifi duk aikin da yasa Allah bai anshi addu'ar ka ba to wannan aikin baya da kyau a shar'ance akwai bukatar mutum ya bashi to matashiyar darasin mu yau insha Allah gabar magana ce ta shida ma yunha anhu fi du'a to shine sai malam yace mana sadisan gabar magana ta shida ma yunha anhu fi du'a abinda ake hani dangane da shi a addu'a abu na farko annahyu an ta'jil uquba fi dunya wato shine hanin gaggauta neman uquba a nan duniya domin ɗabi'ar mutum a tunani irin nashi wanda ya saba wa shari'a wani lokaci yakan yi wa kanshi addu'a maras kyau ya yi wa kanshi fata mai muni har ma wani lokaci za ka ji mutum ya ce shi dama ya mutu ya huta idan mutum ya samu kanshi a halin kakana kayi talauci ko rashin lafiya ko abin da ya kama da wannan sai ka ji mutum yana addu'a cewa Allah ya kashe shi ya huta to ai baka sani ba cewa shin in ka mutu ɗin ka huta ko baka huta ba amma abinda manzo Allah ya koyar idan ka samu kanka a cikin hali na kaka ka kayi rayuwa ta ma kunci abubuwa sun addabe ka ka roki Allah madaukakin sarki ya raya ka idan rayuwar ta fi zama alheri gare ka ko ka roki Allah madaukakin sarki ya anshi rayuwanka idan mutuwa ta fi alheri gare ka to wannan Allah shine mafi sanin menene ya fi alheri tare da kai rayuwanka ko mutuwarka idan ka ba wa Allah madaukakin sarki zabi idan har mutuwanka ya fi zama alheri sai Allah ya shi rayuwanka ka cika da imani idan ko rayuwanka ta fi alheri to sai Allah ya raya ka ya kuma gyara halayyarka ya kwaranye ma abin da ya dame ka ko kuma ya arzuta ka da haƙuri cikin abin da ya jarabe ka da shi kuma ya ma sakamako mai kyau domin ɗan adam tunanin shi yana ganin kawai kai tsaye da ka mutu ka huta ko kuma babu wata rayuwa bayan mutuwa ko kuma a'a yanda yake da harɗi a nan duniya gobe alƙiyama ma yana da matakai irin wannan al'amarin ba haka yake ba an anas radiyallahu anhu an samu daga anas Allah ya da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da'a rajulan min almuslimin manzon Allah tsira da amin tabbata gare shi ada rajulan min almuslimin ya duba wani mutum daga cikin musulmi wanda baya da lafiya sai manzon Allah ya tattaka ya je duba shi faqad khafata duk mutumin ya kare fasara mithlal farahi sai ya zama kamar dan tsako dan karami duk jikin shi ya fige faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ya ce mas hal kunta tad'u bi shay'in aw tas'aluhu iyyahu shin ka kasance akwai abin da kake addu'a ko roƙo a wurin Allah ƙala na'am sai mutumin ya ce matse kuntu aqul na kasance ina faɗa cewa Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya Allah ina roƙonka duk abin da ka san ka ajje min shi gobe alkiyama zaka bani to ina roƙonka ka gaggauta bani wannan abin a duniya to kaga babu ko shaka wannan yi wa kai mummunan fata ne saboda ni'ima da jin daɗi na lahira baya karewa amma ni'ima da jin daɗi na duniya karewa yake idan ka roki Allah madaukakin sarki abin da ya tattalan ma na lahira ya baka shi a duniya yanzu kenan kana ganin cewa ka wadatu ko ka fi son ka wadatu a duniya lahira ko ka zauna baka da shi to lahira ku ba zaman talauci bane irin talaucin duniya ko dai zaman ni'imar aljanna ko kuma zaman azabar wuta to duk wanda ya kasance baya da rabo gobe alkiyama to mazaunin shi gidan wuta to abinda mutumin ya kasance yake addu'a da shi kenan cewa Allah duk abinda ka san ka ajje min shi gobe alkiyama zaka bani fa ajjilhu li fid dunya ka gaggauta bani shi a nan duniya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ce subhanallah la tudiquhu subhanallah la tudiquhu ba za ka iya ba aw la tastati'uhu ko ko ba za ka iya daukar wannan ba ka ce a baka rabanka na lahira gobe alkiyama shikenan ka hakura ka cinye a duniya afala qult me zai hana ka ce allahumma atina fid dunya hasana Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya wa fil akhirati hasana ka ba mu kyakkyawa a lahira wa qina azaban nar ka tsirar da mu daga azaban wuta idan ka faɗa haka sai Allah ya baka hasana a nan duniya ya kuma baka hasana gobe da kiyama saboda wannan ba komai bane a wurin Allah ka roki wanda yake da shi kuma yake son a roke shi in an roke shi kuma zai bada fada Allah lahu sai yayi mara addu'a fa shafahu kuma sai Allah ya warkar da shi na biyu annahu anil i'tida'i fi du'a wato yin hani ta'addanci a cikin addu'a abinda ke ta'addanci shine wuce gona da iri mutum ya azarbabi ya sanya sharadi ko ka'ida a cikin addu'a shi an abdullahi bin mughaffal radiyallahu anhu an samu daga abdullahi bin mughaffal Allah ya dada shi annahu sami abnahu yaqul ya ji ɗanshi yana cewa Allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyad an yamin al-janna idza dakhaltuha dan yake cewa Allah ina roƙonka ka bani soro ko gida fari a damar aljanna in na shiga wato yana son a bashi gida mai sifa iri kaza kuma a gidan aljannar in an bashi a wuri kaza faqal sai shi mutumin ya ce ya bunayi ya kai ɗana salillaha tabaraka wa ta'ala aljanna ka roƙi Allah maɗaukakin sarki ya baka aljanna wa'ud bihi minan nar ka nemi tsarin shi daga wuta fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ni naji manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi na cewa yakunu qaumun ya'tadduna fi du'a wa tuhur akwai mutanen da ke yin ta'addanci a cikin addu'a da kuma tsarki to babu ko shaka kai wa Allah sharadi cewa Allah ina son ka bani gida iri kaza kuma a wuri kaza a aljanna ka roki Allah madaukakin sarki ya baka aljanna amma zancen ka ce kana son a baka gida a tsakiyar aljanna a baka a damar aljanna a hagun din aljanna ba kai ke da iko akan wannan ba idan har Allah ya baka gida a aljanna ko ina ma ya baka aljanna ce na fata muna ganewa shi yasa malamai ke inkari hatta wanda ke fada a cikin addu'a shi cewa Allahumma la tada fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta Allah kada ka bar wani laifi a nan matsayin da muke face ka gafarta mana kenan ka sanya wa Allah sharɗi cewa lalle kafin ka bar nan kake bukatan ya gafarta maka maimakon ka faɗa haka zai fa alheri Allahumma la tada lana dhanban illa ghafarta Allah muna roƙonka kar ka bar wani laifi tare da mu face sai ka gafarta mana amma kada ka sanya sharaɗin yanzu a nan wurin in ya ga dama ya gafarta maka yanzu in ya ga dama ya bari sai an jima ya gafarta maka wannan kuma dama na gare shi yana aiwatar da abin da ya so a lokacin da ya so annahyu an du'a'i bil ismi wa qati'ati rahim yin hanin addu'a da abin da yake laifi ne saba wa Allah wa qati'ati rahim da kuma yanke zumunta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ce la yazalu yastajabu li abdin ma lam yada'a min aw qati'ati rahimin ma lam yastajil la yazalu bawa bai gushe ba ko ba zai gushe ba yastajabu lil abdi wato al'amarin ba zai gushe ba ana ansa addu'ar bawa malami ya du'u bi ithmin matukar bai roƙi Allah da aikin sabo ba idan abinda mutum zai yi addu'a kan shi sabon Allah ne to wannan Allah ba zai an samar ba aw qati'atu rahimin ko kuma yanke zumunta kai wata addu'ar da ke nuna yanke zumunta tsakanin kai da wani ko kuma kai da wani malam yasta'jil a matukar bawa bai gaggauta ba wato kai addu'a yau kana son an sama gobe ko jibi in kai addu'a ka bar wa Allah maɗaukakin sarki al'amari a hannun shi yau zai an sama gobe zai an sama wannan kuma ya rage na shi ya ga dama abin da ka roƙa ya baka ya ga dama abin da ka roƙa ba zai baka shi ba sai ya kauda ma wani bala'in da ka nufo ka ya ga dama ya ajiye ma abin da ka roƙe shi sai gobe da kiyama ya baka sakamakon yana hukunta abin da ya so a lokacin da ya so ƙila sai aka ce ya rasulallah mal istijal menene gaggautawa kala sai manzo Allah ce ya kulu bawa ya rika cewa qad da'autu wa qad da'autu wa lam ara yastajibu li ni nayi addu'ar nayi addu'ar ina ganin kamar Allah baya ansa mini fa yastasiru inda zalika wa yad'u wa yad'u du'a to wannan zai sa sai mutun ya janye ma daga addu'an da yake ko kare daina addu'ar wannan ba daidai bane kuma har gobe akwai mutanen da wani sayin al'amari zai faru ka ce to ai sai dai ai ta addu'a sai ka ji ce to Allah na tuba addu'a dai an yi an yi amma har yanzu shiru ba a ganin canji wanda kake addu'ar ba kurma bane yana ji kuma shine ya umarce ka ka roke shi kuma shine ya baka tabbas cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an kuma shi ne yi umarni ko ku yi faɗa cewa ƙala rabu kuma da uni a sajib lakum ubangiji ya ce ku roƙe shi ku roƙe ni a sajib lakum zan an samu to zancen mutum ya ce na yi addu'ar na yi addu'ar har yanzu na ga shiru a'a wannan abu ne da bai dace ba abin ba hannun kai ki ba abin na hannun allah maɗaukakin sarki abu na hudu annahayu anid du'a'i alal nafsi wal aulat wal khadim wal mal wato hani daga barin mummunar addu'a ga kai ko ‘ya'ya ko kuma masu yi mutum hidima ko dukiya kada mutum yi wa kanshi addu'a ta shari kada mutum yi wa kanshi mummunan fata misali wani abin facirin ya faru sai mutum ya roƙi Allah maɗaukin sarki ya saukan da abu kaza idan an saukan ma ba za ka iya ba wala auladi ko kuma ‘ya'ya yaronka ya tibir ya yi ba daidai ba kai marba muna addu'a wannan kuma da yawa yake faruwa ga ‘ya'ya mata za ka ga mace ɗanta ya yi mata ba daidai ba sai ta yi mara addu'a ta ce Allah wadanka ko kuwa yaron ka lalace ko ka yi asara mummunan fata ne baki ne maras kyau me zai sa uwa ta yi waɗanta addu'a mai muni irin wannan ta mance wahalar ɗauka ciki da ta yi tsawon lokaci ta mance rashin bacci da take iya yi ta mance fama da wahalhalu da cututtuka a lokacin ɗaukar cikinta ta mance irin wahalar da ta yi a lokacin haihuwa ta mance ɗawainiya da yaro da ta yi lokacin take goye shi kafin yaron ya kai matsayin da zai iya dogara da kafar shi ya ce baya bukatar komai a wurko shi dadewa ake a yanzu duk uwar ta mance da wannan take cewa dan Allah wadanka ka lalace ka yi asara da haihuwarka gara barinka ba ta yi wa Allah godiya ba idan yaron ya lalace wa ya asara ita ta yi asara domin yau idan aka ce yaro ya lalace duk wanda ya bakin ciki uwar ya taya amma uwa ta fi kowa jin ciwon ɗanta ya lalace manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da wani ke tambaye shi wane ne mafi cancanta in kyautatawa manzo Allah ce mahaifiyarka sannan wa mahaifiyarka sannan wa mahaifiyarka sannan wa mahaifinka wannan saboda girman mahaifiya a wurin Allah madaukakin sarki dangane da ɗanta ashe addu'ar alheri uwa ke yi wa duk halin da ya faɗa samu a ci ka kaddara yaron yana da wayo ko bai da wayo don wani yaron ma bai san abin da yake yi ba yaro ne karami zai yi abin da zai cutu abin da babba ba zai yi ba amma sai uwa ta fusata ta fara dukan shi tana faɗin kalmomi marasa kyau idan ta ce Allah wadanka sai mala'iku suka ce amin ta zalunci ɗanta da za ta ce Allah shirye ka ya fi zama alheri saboda addu'ar iyaye a kan ‘ya'yansu ko ga ‘ya'yansu ansuwa take yi idan ta ce yaron nan Allah shirya mun kai shi ke nan wurin mala'iku suka ce amin sai zan mutumin kirki waye nasara domin yau idan aka ce uwa ta haifi ɗa mutumin kirki Allah ya arzuta shi da dukiya dukiyar da yake ayyukan alheri na a zo a gani aka ce uwa ta haifi ɗa wanda aka ba shi jagorancin al'umma yake kamanta gaskiya da adalci aka ce uwa ta haifi ɗa mai ilimin addini wanda ke karantarwa tare da aiki gwargwadon hali to wallahi duk wanda ya ce wa'annan iyayen murna ko ya ce wa'annan iyayen murna iyayen sai ta mu duba mu ga Maryam alaiha salam shi yasa Allah ke ba mu labari lokacin da mahaifiyarta take da cikinta abinda ta yi wa Allah alƙawari cewa Allah in na haifi abin da ke cikin nan nawa zan sanya shi ya zama mai hidima don kai a kuma wurin ibadarka bakance ta yi alkawali ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi badani muharrara fataqabbal minni Allah na yi ma alkawalin abin da ke cikin ciki na zan yanta shi Allah ka ansa ni fatanta da gurinta abin da za ta haifa ya zama mutumin kirki ya zama mai hidima a masallaci ya zama mai bautar Allah ba wai fatanta ko gurinta sai ɗanta ya zama shugaba ba ba fatanta ko gurinta sai ɗanta ya zama mai kuɗi ba a'a ya dai zan bawan Allah salihi ya shiga cikin jerin masu hidima ga addinin Allah to amma irin aikin da take son a yin macen ba za ta iya ba sai namiji wannan shine fatanta na Allah ya arzuta ta da ɗa namiji dake Allah ya bar wa kanshi sani da hikima sai ya ba ta ɗiya mace da ta haihu ta duba sai ta ga ɗiya mace ta haifa sai ta ce rabbi inni wadatuha unfa Allah mace na haifa walaysa adh-dhakaru kal unfa anan sai Allah ya kawo wata jumla wanda yake nuna cewa ita bata san me ta haifa ba sai bayan ta haifa shi kuma Allah madaukakin sarki ya san me za ta haifa tun kafin ta haifa tace rabbi inni wadatuha unfa wallahu a'lamu bima wada'at Allah shi ne mafi sanin abin da ta haifa walaisa zakaru kal'unfa ta ce ubangiji namiji ba kamar mace yake ba domin aikin da take son ayin namiji zai iya mace ba za ta iya ba to amma duk da hakan sai ta ce wa inni sammaituha maryam na ambaci diyar maryam wa inni uiduha bi ina neman tsarinka ka kare ta wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim da ita da zarriyanta ina roƙonka ka kare su daga shidan abin jefewa sai Allah madaukin sarki ya ansa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk wanda aka haifa a duniya in ya fado sai shedan ya tsikare shi ya nuna da shi da shi sun kulla in banda maryam da abin da ta haifa saboda addu'ar da baba su ta yi musu cewa inni uiduha bik wa inni u'iduha bik wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim ina roƙonka ya Allah ka tsare ta daga shedan ka tsare zurriyanta daga shedan abin jefewa yanzu wannan ba darasi ne Allah ya bamu ba darasi ne Allah ya bamu da mu maza da matan yau da zaran mace ta fahimci tana da wata kama to sai ta yi wa Allah alƙawali Allah na yi maka alƙawalin abin da ke cikin ciki na in na haife shi to zan yi iya iyawa ta ya zama mai hidima don addininka ina roƙonka ya Allah ka bani iko akan haka wannan fata ne na gari domin tarbiyyar ɗa na farawa tun daga cikin babashi domin tarbiyya kala biyu shi akwai tarbiyya ta gangan jiki akwai tarbiyya ta rai yanda likitoci ke ba da shawarwari da zaran mace ta samu wata kama lalle ta lizinci zuwa asibiti ana duba ta ana duba lafiyarta lafiya abin da ke cikinta da zaran an fahimci akwai matsala tare da ita ko tare da abin da ke cikinta za a ba ta shawaran ga matakin da ya kamata a ɗauka wannan tarbiyya ce a addinin musulunci tarbiyya ta gangan jiki to haka tarbiyya ta bangaren rai zuciya musulunci bai kyale wannan janibin ba sai uwa ya zantana fatan alheri da addu'an alheri tana roƙon Allah madaukakin sarki ya arzuta ta da alheri abinda za ta haifa namiji ne ko mace amma kar ta yi wa Allah sharadi Allah ni mace nake so ko kuma namiji nake so wannan ya saba shari'a kullu kullu tunani irin wannan tunani da irin na jahiliya hatta maza da burinsu mafi yawanci a haifa musu ‘ya'ya maza rashin tunani ne domin in an haifa ma namijin ka san wa aka haifa maka baka sani ba amma a baka ɗana gari to da Allah maɗaukin sarki ya ba ta ɗiya maryam ta tashi ta tarbiyyantu akan addini sai Allah ya arzuta maryam da isa alaihi salam wanda shine annabi na hudun daraja a duniya baki daya daga sayyidina Muhammad alaihi salam sai sayyidina Ibrahim sai sayyidina Musa sai kuma danta Isa shi yasa kwanaki nake faɗa cewa ba ma wai a wurin Allah ba a ce a local government danki shine ke mataki na hudu a local government zaki ji dadi ke ma babar wani ce ko kuma a ce a mataki na jiha kaf danki ke mataki na hudu zaki alfahari balantana a matakin ƙasa a ce danki shine na hudu zaki ji dadi to yanzu a wurin Allah madaukakin sarki sayyidina Isa alaihi salam shine mutum na hudun daraja a wurin Allah annabi ne manzo ne sai ya zama ashe abin da ya kamata mutum ya addu'a da shi addu'a ta fatan alheri to dole haka mutum zai kula da tarbiyyar yaron shi yana ciki shi yasa malamai na ilmun nafs a musulunce suka tabbatar da bincike cewa macen da ɗabi'arta macen da ɗabi'arta yawan sauraron waƙoƙi a lokacin da take da ciki abinda ta haifa zai zama mai basira akan waƙa ba lalle bane ya zama mai basira akan karatun alkur'ani ko hadisan manzon Allah saboda abinda take saurara yana tasiri ga abinda ke cikin cikin cikinta idan macen da ke da ciki tana yawan sauraron alkur'ani ko dai yawan karanta shi ko yawan sauraron tilawan shi a bakunan wasu to da izinin Allah ɗanta zai zama mai hazaƙa ɓangaren alƙur'ani to sai manzo Allah ce wala tad'u ala auladikum kada ku yi mummunar addu'a kan ƴaƴanku wala tad'u ala khadamikum kada ku yi mummunar addu'a akan yaranku masu yi muku hidima kamar irin yaran gida wala tad'u ala amwalikum kada ku yi addu'a mai muni akan ƴaƴanku wala tuwafiqu min Allah tabaaraka wa ta'ala sa'a sa'atan aylin fiha ada fayastajibu lakum la tuwafiqu za ku yi muwafaqa ko dace min Allah daga Allah tabaaraka wa ta'ala mai girma daukaka ba ku yi muwafaqa da wata sa'atan aylin wata sa'a ta samu fiha ada wanda akwai kyauta da ta kushe daga Allah fayastajibu lakum kuma Allah madaukin sarki an samu abu na biyar annahayu an tamannil maut wato hani daga burin mutuwa mutum yace da ma dai in mutu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi yace la yatamanna yanna ahadukumul mauta li darrin nazala bi kada ɗayan ku yi gurin mutuwa saboda wani damuwa ko rashin lafiya ko cutuwa da ya sabka da shi fa in kana labudda mutamanniyan lil maut idan ya kasance ba makawa sai yayi gurin ya mutu falyakul yace allahumma hayyini ma kanat al hayatu khayran li allah ka raya ni idan rayuwa ta fi alheri wa tawaffani idza kanat al wafatu khayran li allah ka matar da ni idan mutuwa ta ta fi alheri to idan mutum ya haka sai ya saurara ya ji mai Allah madaukin sarki zai masa daya daga cikin ɗaliban Imam Bukhari Allah masa rahama yake cewa ya ji Imam Bukhari a masallacin shi kafin ya rasu da wata daya yana cewa Allah madaukin sarki rayuwa ta yi mun kunci na kai halin da nake kai ne mafi sanin abin da nake ciki Allah ina roƙonka idan rayuwa ta tafi zama alheri to Allah ka bani hakurin jurewa abin da nake gamuwa da shi idan kuma mutuwa ta tafi zama alheri gare ni ina roƙonka ya Allah ka anshi rayuwata tunda a wancan lokacin akwai wayanda ke bayar da fatawa cewa idan mutum yayi sallah a masallacin Imam Bukhari kafiri cizgunawa ko takura rayuwa ba wai karancin abinci ba a'a wannan wani abu ne wanda magabata sun saba da shi yanayin fuskantar barazana a wurin al'umma wancan baya san ka wancan ya tsane ka wancan baya san ka wancan takura ma yake wancan ya ma ya fan sharri wancan ya ma ƙarya irin wannan halaye su ne ya rika addu'a yana roƙon Allah madaukakin sarki shi ɗalibin yake cewa daga lokacin da ya ji Bukhari na wannan addu'ar zuwa lokacin da ya rasu ba a wuce wata ɗaya ba kaga zaɓi ya ba Allah kuma sai Allah madaukakin sarki ya nuna mar yin wafatin shi da ya fi zama alheri Allah ya datar da mu sabi'an gabar magana ta bakwai alhaqqu ala du'a shine kwadaitarwa akan addu'a qala ta'ala Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yace ku roke ni in an samu ku innal ladhina yastakbiruna an ibadati kasadi waɗanda suke girman kai daga barin bauta mini ma'ana daga barin roƙona sayadkhuluna jahannama dakhirin da sannu za su shiga wutar jahannama cikin kalkasci da wulakanci Allah madaukakin sarki yana so tare da farin ciki ga wanda ke roƙon shi da yawa amma dan adam in kafe roƙon shi ko da mahaifinka ne za ku bata Allah madaukakin sarki na fishi da wanda baya roƙon shi don haka ba a yi wa Allah girman kai babu wani dan adam da yake mawadaci ne daga barin addu'a ya roƙi Allah madaukakin sarki abin da yake bukata a duniya shi da kuma lahirar shi وقال تعالى سي الله ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina sun tambaye ka dangane da ni ka ga musu fa inni qarib kusa niki ujibu da'watad da'i idza da'an nikan ansa addu'ar mai addu'a in ya roke ni falyastajibu li su nemi ansa addu'ata wali yu'minu bi su yi imani da ni da Allahum yarshudun wannan zai sa su samu shirya gobe al-kiyama wa qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya faɗa cewa ud'u rabbakum ku roki ubangijinku tabarruan kuna masu kalkastar da kai wa khufiya kuma a boye innahu la yuhibbul mu'tadin Allah baya san masu ta'addanci su ne masu wuce gona da iri wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a bayan ƙasa bayan gyaruwar ƙasar wad'uhu ku roki Allah madaukakin sarki khaufan halin kasancewarku kuna masu jin tsoron azaba shi wa ɗama'a kuna masu kwaɗayin rahamashi inna rahmatallahi qaribun mil musinin rahaman Allah kusa take da masu kyautawa qala al-allama ibn qayyim rahimahullah babban malami ibn qayyim Allah masa rahama ya faɗa cewa hadhihi al-ayat waɗannan ayoyin tashtamilu ala adabi nau'ai du'a sun tattaro ladubba na nau'o'an addu'a wato nau'o'an addu'a guda biyu du'a'ul ibada akwai addu'a a matsayin ibada wa du'a'ul mas'ala akwai kuma addu'a ta roƙo fa inna du'a fil qur'ani addu'a kalmar addu'a al qur'ani yuradu biha hadha taratan wani lokaci akan faɗi kalmar addu'a ana nufin abu kaza wa hadha taratan wani lokaci ana nufin abu kaza abin nufi anan wani lokaci za a faɗa kalman addu'a alƙur'ani ana nufin du'a'u ibada wani lokaci za a faɗa addu'a ana nufin du'a'u mas'ala wa yuradu bihi majmu'uha wani lokacin kuma ya zama ana nufin majmu'uhuma baki daya wa huma mutalazimani tare suke da juna fa inna du'a al-mas'ala yin addu'a ta roko huwa talabu ma yanfa'u da'i shine ne roƙon abin da zai amfani mai da'awa wa talabu kashfi ma yadurruhu da kuma neman a yayi abin da ke cutar da shi a daf'ihu ko kuma ingije shi wa man yamliku barara da wanda yake mallakar cutarwar wan naf'a da amfani fa innahu huwal ma'budu shine abin bautawa haqqan da gaske wal ma'bud abin bautawa labudda an yakuna malikan lin naf'i wad dar ba makawa yanzu shike mallakar amfani ko kuma cutuwa to abinda ake bukata a nan wurin addu'a haƙƙi ne na Allah maɗaukakin sarki musamman abinda wani baya da iko akan shi abinda wani baya da iko akan shi ba bukatan ka roƙi wannan mutumin irin roƙon da za ka yi wa Allah maɗaukakin sarki a ka roƙi ma'abucin haƙƙin ya baka shi ƙalar musahhi wanda ya tasihin littafin ya ce kada zakartu fi kitabi a littafi na na faɗi shiru addu'a sharuɗan addu'a wa mawani al'ijaba da kuma abubuwan da suke hana a anshi addu'ar mutum sai shi an na addu'a sharuɗan addu'a hamsatu sharuɗa ne guda biyar abu na farko hiyar ikilas shi ne ikilasi tsarkin zuciya wal mutaba alin nabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu koyi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wathiqatu billahi ma'al yaqini bil ijaba sannan a samu thiqa amintuwa da Allah wajen ansar addu'a kar ya zama kana addu'ar kana taraddudi kana cewa anya abin zai yi ko ba zai yi ba wanda zai yi addu'a ba ta bukatan haka ya zama lokacin da kake roƙon Allah madaukakin sarki akwai amintuwa a ranka cewa kana roƙon wanda yake da shi kuma zai iya baka to wanda abin da muke da shi yau wato shine al-yaqinu billah yayi karanci kware da gaske sakankan cewa da Allah daya daga cikin magabata Allah ya masa rahama ya rubuta littafi nashi mai amfani miskini baya da kuɗi a wancan lokacin da ake daukar nauyin rubuce rubuce da hannu babu abubuwan tsiba'a irin abubuwan buga littafai a wancan lokacin to amma akwai wani mutum mai kuɗi ne ɗabi'an shi taimakawa malaman ilimi da ɗaliban ilimi duk abin da ka kasa in ka kai barkoki zai yi ma gwargwadon ikon shi sai wannan malamin ya tafi da niyyar ya je neman taimako a wurin wannan mai arzikin wannan attajirin ya taimaka masa sai ya yi shatan jirgin ruwa yana tafiya sai ya ga wani mutum a gabar teku sai ya ce a tsaya a ɗauke shi da suka tafi sai suke hira sai hira ta yi daɗi kuma ɗaba'an har kullum hira da malami da wanda ba malami ba ɗaya ba ce idan mutum ya san addini kuna hira da shi za ka san cewa ya san abin da yake ba ka jin kalma mai muni a baki shi saboda ya san duk inda yake Allah yana muraƙaban shi amma wanda bai san addini ba ai shi gam ko mai lauje kamo ciyawa duk abin da ran shi ya raya masa zai faɗi to wannan mutumin sai ya fahimci wannan dattijan lalle mutum ne babban mutum sai yake tambayar shi ya sunan malamin sai sai masa suna nawa ne to sai yake jin ai yana jin sunan a bakunan ɗaliban ilimi sai ce ah algafa ta malam ko kai ne kai tafsiri kaza sai ce mar eh ni ne nayi sai ce abin mamaki ina jin sunanka a wurin ɗalibai to yanzu ina malam zai je sai ce mar kaji kaji kaji kaji ga abin da ya fito da ni sai ce subhanallah ya ce malar lokacin da za ka fassara faɗan Allah maɗaukacin sarki a cikin tafsirinka iyaka na abudu wa iyaka na sa'i ka fassara shi yana faɗan hakan sai malamin ya gane kuskuren shi sai hawa yake sauka daga idan shi sai ce a maido shi gida ma'anar iyaka na abudu wa iyaka na sa'i kai kaɗai muke bautawa kai kaɗai muke neman taimakonka yanzu lokacin da ka kasa kana da buƙatan kuɗi domin buga littafinka shin ka roki Allah bai baka ba har zaka je kai ƙara wurin wani ka je wani ya baka zaka sai malamin ya dawo gida bai tafi wurin wajen wancan din ba amma dawowar shi akwai yaqini a ran cewa Allah zai bashi yana da yaqini cewa Allah zai bashi kuma da ya dawo gidan Allah madaukin sarki ya bashi kudin mun fahimta da kyau to irin waɗannan matakan shedan kan hana bawa jin daɗin yaƙini tsakanin shi da Allah wani ɗalibi daga cikin ɗalibai wanda suke karatu a jami'o'i na addinin musulunci ya tafi ta unguwa ya dawo da kuɗin shi bai wuce kuɗin mota ba misali muƙaddara abin da ke wurin shi bai wuce riyal ɗaya ko biyu ba sai wani mabukaci sai yake tambaye shi da Allah ya taimaka masa da abin da zai ci abinci ga larura a gidan shi da iyalin shi sai dauki wa'annan riyalat guda biyu yake dubawa yanzu wannan bawan Allah in na bashi ni ba da komai a aljihuna yanzu daga nan in koma jami'a a ƙasa sai wata zuciya ta ce ka bashi na farko dai bayan lafiya ga da iyali ba su da abincin da za su ci shi yanzu ba ma ta tafiya ƙasa yake ba ta tafiya ta abin da yake mai za su ci haka shedan yi ta marwasa shedan ya ce karka bashi a a sai ya kine shi da Allah yin kuro ce ka bashi shedan ya ce karka bashi karshe sai yanke shawara cewa ni ina da abinci a makaranta in naji kuma tafiya ce zuwa ƙasa daga makaranta daga nan zuwa makaranta zan iya koda ƙasa ne sai dauke wannan kudin sai bashi kawai to wannan bashin da ya shedan sai ya jahushi shi shi kuma sai ta kuwa ƙasa yana zuwa a ƙasa ashe an liƙe lis na ɗalibai waɗanda suka fita da imtiyazi first class sai zama sunan shi na farko kuma jami'a ta yi alƙawalin ba da kuɗi kaza linkin abin da ya ba da har sau dubu yana zuwa ana ta neman shi ana ta neman shi a yi masa bishara ba a same shi ba yana zuwa su wanda ke gadin kofar sai ce kai ne wani sai ce ina maka bushara ka samu kyauta daga jami'a ta kudi kaza sai ya fadi wa Allah godiya da Allah ya jarrabe shi sai ya hana a can kuma shi ma nan sai Allah ya hana shi shi sa manzo Allah yake cewa babu wani wuni da zai fito face akwai mala'iku guda biyu da Allah wakilta suna addu'a Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa Allah duk wanda ɗabi'an shi ɗauka ya bada Allah kai maka bashi wanda ɗabi'an shi ruwa da hanawa Allah shi maka hana shi to duk lokacin da ka ɗauki abu ka bayar sadaka da yaƙini a cikin zuciyanka to za ka samu Allah maɗaukin sarki inda kake tsammani shi yasa idan muna karanta tarajum na magabata Allah ya musu rahama matsayinsu da yaƙini a wurin Allah ba su wani tarabbudi ko kokanto za su roƙi Allah bukatunsu suna masu sa ran Allah zai ansa musu kuma sai Allah ansa musu to amma mu muna addu'an akwai taraddudi lokacin da kake cewa Allah ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza kai a ranka baka jin cewa zaka samu abin wannan to sai Allah ya barka da abin da kake ji a ranka abu na biyar ko shar'i na biyar hudurul qalbi ma'ar ragaba wal khushu' lillah wato ka halarto ranka ma'ar ragaba ya zama lokacin da kake roƙon Allah maɗaukakin sarki ka ƙaddara kamar ga ka ga wani shugaba wanda kake mar magana cikin bukatunka misali yanzu a matsayinka na mutum wanda kake zaune cikin mutane sai aka wakilta ka ko ko kai wani hange cewa akwai bukatan ka samu ciyaman ko gwamna in akwai bukatar ganin gwamnan kai masa magana cewa akwai matsala iri kaza iri kaza lokacin da kake magana da shi zaka gama tattaro tunaninka zuwa gare shi ba za ka yarda ya fahimci kana mar magana ba kuma tunaninka a wani wuri to haka nan idan za ka roƙi Allah maɗaukakin sarki tunaninka baki daya ka taro shi zuwa ga Allah ka bar tunaninka ga kowa ya zama Allah shi ne a cikin zuciyanka sannan kuma akwai khushu'i wato akwai kalkasar da kai nuna cewa kai mabukaci kar ya zama kana roƙon Allah kana addu'a kuma akwai nau'in ɗagawa a cikin ranka kana jin matsayinka kai wane ne ko ɗan gidan wane ne ko baban wane ne da abin da ya kama da wannan duk ka cire wannan ka aji ba wani wane a wurin Allah sai wanda Allah ce shi wane ne to wannan na daga cikin abubuwan da ke sanyawa Allah madaukakin sarki ya saurari bawon shi in yana rukun shi wal azmu ma'al jidd fi du'a sannan ka sanya karfin niyya tare da kwazo a cikin addu'arka ka dauki abun da gaske ka dauka zaka yi kuma kana yi to wayannan su ne sharuɗan ansar addu'a sai malamin ya ce wa zakartu anna mawani addu'a isittata na faɗa cewa kuma abubuwan da suke hanawa addu'a ba ta ansuwa ga mutum yayi yayi yayi shiru abubuwa ne guda shida abu na farko at-tawassu fil harami akalan wa shurban wa tagziya yalwatuwa cikin cin haramun mutum ya zan abin da yake ci abin da yake sha abin da yake tufafi da tasarrufi haramun ne to wannan mutum sai ya yi shuru da irin wannan nake mamakin wasu daga cikin shugabanni musamman wanda Allah ya jarrabe su da cin amanar al'umma a ɗau mutum a dan kamar shugabancin al'umma ba shi dukiya mai yawa ta al'umma ya tsare ya saci dukiyar ya gina gida ya ci ya sha ya yi sutura shi da iyalin shi shi ba zai daga hannu ya roƙi Allah ba wai sai ya tattaro mutane ya biya musu makka su je su yi mara addu'a kan bukatar shi akwai nau'i na rena kai a nan wurin shi a kan shi yana jin cewa baya da bakin da zai roƙi Allah maɗaukin sarki amma bari ya yi hayar wasu mutane wanda yake tsammanin su suna da bakin da za su gaya wa Allah su roƙi Allah yarda Allah ba a yi mar da bara ɗin wannan yanda idan ka saci dukiyar haramun ba za ka yi addu'a Allah ya ansa ba kowa za ka sa yi ma addu'a dukiyar haramun Allah ba ya ansa saboda Allah shi ne mai ansar addu'ar kuma ya san halin kowa to daga cin abin da yake hana ansuwar addu'a cin haram shi kuma hanyoyin cin haramun da yawa ne ka je ka balle shagon mutum ko gidan shi ka yi sata dukiyar haramun shi ka zo ka yi atakin ɗin shi ka kwace dukiya a wurin shi haramun ne a baka amana ta mutane ka ci haramun ne haka nan ka yi kuɗin ruwa wannan dukiyar haramun ce da hanyoyi makamanta irin wannan duk wanda mutum ya yi tafiya a kanta to Allah maɗaukin sarki ba zai anshi addu'ar shi ba walisti ijal haka nan gaggautawa a mataki na biyu wato kana addu'ar amma kana son kusa ta ansu ma'ana kana son gobe ko jibi ko gata addu'a ka tansu abu na uku tarkud du'a haka nan barin addu'ar ya zan kai ko kaɗan ma baka addu'a to baka gaya wa Allah maɗaukin sarki kukanka ba wani matsayi kake da shi kawai Allah ya tabiya ba bukatanka baka roƙa ba yanda ka bar Allah baka addu'a gare shi baka roƙon shi sai ya barka kai ma da rayuwanka haka nan wurin in ka ji daɗi wannan istidraji ne daga Allah in ka sha wahala kuma jarrabawa ce tashi hakanan wartikabul ma'asi wal muharramat aiwatar da ayyukan sabo da kuma aiwatar da ayyukan haramun sukan sanya wa Allah madaukin sarki baya ansar addu'ar mutum duk mutumin da dabi'a shi aiwatar da ayyukan sabon Allah laifuffuka ga sunan masu tarin yawa duk abin da yake laifi ne a shar'ance to dalili ne daga cikin dalilai da ke sanya mutum addu'a shi ba ta amsuwa mamakin yawan ayyukan asha ayyukan laifi da ake a yanzu mu duba abin mamaki yanzu an waye gari gulma tsegumi yi da mutane ya zama kamar wata al'ada ta uwa da uba a wurin wasu ma kai kace addini ne karanci kake samu maza sun zauna a wuri ko mata wannan zaman yayi ya kare ba a gulmar wani ba ba a da wani ba karanci ne kuma abin mamaci kafin ka ji an yabi mutum ɗaya to an soki mutum goma a wannan wurin duk kwazanka da daidai ɗinka ba a ganin alherinka sharrinka ake kallo wace ɗin al'umma ce ke da wannan halin yau inda za ka zauna ka yi aikin alheri sau ɗari saboda abin da ke cikin zukatan mutane na hassada ba wanda zai ɗaga baki ya ba abin da ka yi ya ce wani allah ya saka mar da alheri yana kokari wuri kaza ko aiki kaza da Allah saka mata alheri amma kiris za a jira kai abinda ba daidai ba kuma yanzu nan sai a dora ka a ta yawo da kai zaka shekara kana aikin alheri anan ba wanda zai dauki alherin kai ko kofar kudu amma kana kuskure ba shi minti biyar ko goma yanzu ka ji shi a Saudiya yanzu ka ji a America yanzu nan an dora ka a WhatsApp an dora ka a internet yanzu nan an buga wayoyi ai wani ga abin da ga abin kuna da labarin kaza da kaza da kaza da kaza ya faru wata al'umma ce irin wani na taba gaya muku wata rana muna wazi a yardaji wani yar hatsaniya da ta faru a nan wajen hanyar zango gada ta daya wallahi muna wurin wazin daga saudiya wani ya bugo mai kice mai ke faru a daura na ce mara wallahi ban sani ba na ce wani abu aka ce ya faru ya ce eh an ce fada ake har ma da kashe-kashe na ce a daurar ya ce yi na shi to ba da rana ke zuba ina yarda ji amma ban sani ba sai na buguwa wani daga can na ce mar mai ke faruwa a daura sai sha mu wallahi bai sani ba na ce a ina kake yanzu ya ce ina kofar kudu a rawan tashar kudu na ce babu wani alamun wani abu sai sha babu komai gaskiya sai sha duk cikin gari dai ana harkokinsu ya ce amma dai titin zango ne ba kowa shi kuma abin da za mu ɗauka da ba babban titi ba ne sai shi amma bari ya bincika aka jima sake buga mun yace daga nan ya taka ya ji har kofar kudu ya biyo wajen fada shi bi ga wani abuwa sai daga baya zuwa jimawa sai ake ce mana wani kuma sai yake ce mana matar shi ta buga mar ana fada har ma da idan ta gawa yan sanda uku wanda kusan wannan shine musabbabin da yasa aka dakar da wa'azi kuma abin mamaki muka zo muka samu duk yanda ake faɗin zancen ba haka bane kariya ce abin da ba ni mamaki ka dubi yanda aka buga maganar zuwa Saudiya cewa wani abu na faruwa a daura da ke sharri ne ake son a faɗa mutum har yake aji a bakin shi a ce shi ya fara faɗi amma idan alheri ne sai mutum ya mursisi ba zai faɗi ba irin wannan musifa ce to mutum ya kasance mai son aji alheri a bakin shi shi yasa mutane masu hankali wala ba kowace magana suke bari ka ji a bakinsu ba kai magana ko da gaske ce in muni take da akwai baka ji a bakinsu ba a ce rikici ya faru da wata hayaniya sai ya gungara ka ji a bakin wani in an ce a bakin wa ka ji sai ce a bakin wani amma wani har yake ko aiki yake zai bari ta majalisa kun sa abin da ke faruwa a to yanzu nan abu kaza da abu kaza da abu kaza ya faru kuma ƙarshe abin in ya bayyana ƙarya ce ji kunya shi yasa malamai ke faɗa cewa ƙaranci ne mutum zai yi shiru bai yi magana ba a ce yayi nadama amma sau tari wanda ya magana yake nadama cewa da na sani daman ban yi ba to ko ba komai lisanuka asaduka in atlaqtahu ya'kulu harshenka wanda kake magana da shi zaki ne idan ka sake shi cinye ka zai da haka dan adam ya san me zai faɗa Allah sauka ke mana تسيسا وارتكاب المعاصي والمحرمات والدعاء بثم أو قضيئة رحم دين الدعاء الدعاء تسابن الله كوكما ينكي زمنتا yanzu misali idan mutum zai ci abinci dauki lomar abinci ce bismillah sai ya ci Allah zai bashi nada amma dukiya ta haramci abincin mutane kwato da ƙarfin tsiya sai zo bismillah sai ci Allah zai bashi lada zai bashi lada ko mutum ya zo ya daga kofin fara zai sha ko lemu na kwalba ya ce bismillah sai ya sha sai Allah ya bashi lada amma mutum ya ɗau kwalbar giya kwalbar giya sai bismillah sai ya sha Allah zai bashi lada ko ko bismillah zai halatta mar giyar ba ɗayan da zai faru sai mutum ya zo ya daga alkur'ani zai yi karatu ya ce a uzubillahi mina shaitanin rajim bismillahir rahmanir rahim Allah zai ba shi dada sai mutum ya zo ya saba kati na caca karta sai ce a uzubillahi mina shaitanin rajim bismillahir rahmanir rahim sai bai kati lada Allah zai ba shi ai bal tare ma yake da shaitani mutum zai tara da iyalin shi tarawa ta aure yace Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana lada Allah zai bashi to kuma sai mutun zai nema ta banza kuma sai ce Allahumma jannibna shaytana har wayo kuma kace Allah ka nisa ka nisa samu daga barin shaytan ka nisa shaytan daga abin da zaka arta mu da shi ko ma ta banza wannan babu izgili a cikin ma akwai izgili to haka nan idan mutun yayi addu'a ta yanke zumunta wal hikimatar rabbaniya sannan abu na shida kuma hikima ta Allah madaukakin sarki hikimar da ba wanda ya san da ita shi ya barwa kanshi sani in ya ga dama ya baka in ya ga dama ya hana ka saboda la yusalu amma ya fa'al ba a tambayar shi dangane da abin da ya aikata a ce Allah me yasa kai kaza ba a masa fa yu'ti sa'il aksar mimma sa'al Allah yakan ba wa mai tambaya sama da abin da ya tambaya yakan bai wa mai roƙo sama da abin da ya roƙa za ka iya roƙon Allah maɗaukacin sarki buƙatar naira dubu kake da akwai sai Allah baka dubu goma yanzu Allah ya san buƙatar da ke gabanka buƙata ce ta naira dubu Allah ina roƙonka ka arzuta ni da abin da zan sai kaza wannan abin da za ka saya kuɗin shi naira dubu sai Allah ya baka sama da abin da ka roƙa wannan hikima ce tashi kuma ya ga dama ka roƙe shi hakan sai ya hana ka ya ga dama ka roƙe shi ya baka ƙasa da haka Allah ya mana muwafaka sai mawallafin yace kuma wa zakartu wahidan wa 20 adaban liddu'a na faɗi la dubba ɗaya ɗaya har 21 la dubban addu'a wahiya sune an yabda adda'i wadh-dhakir bihamdillahi ta'ala mai addu'a ya fara da yaban Allah madaukakin sarki was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma yi salati ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yaktimu bizalik sannan karshen addu'a shi idan zaka yi addu'a ka fara da ambaton Allah kana mai yaban shi da godiya da jinjina gare shi kuma sai kai salatin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ka gabatar da bukatan ka a wurin Allah idan kai ka kare har wayo sai ka sake yi wa Allah madaukin sarki yabo da kirari sannan sai kai manzo Allah salati to wannan ladabi ne na addu'a والدعاء في الرخاء والشدة hakanan yin addu'a a lokacin sauki da lokacin tsanani kar ya zan kai baka sanin akwai Allah sai wahala ta same ka amma ana zaman lafiya a ya zama yanda zaka san Allah madaukakin sarki a lokacin da baka da shi hakanan in kana da shi ka san akwai Allah in kana da shi ka roki Allah in ma baka da shi ka roki Allah a kowane yanayi domin ɗabi'ar wanda ke roƙon Allah madaukakin sarki a dukkanin halaye to Allah ya fi ansar addu'ar shi idan bukatan hakan ta taso sama da wanda shi baya roƙon Allah sai an ya shiga cikin halin kaka ya kai wala yad'u ala ahlihi kada mutun yayi mummunar addu'a ga iyalin shi aw malihi ko dukiyar shi aw nafsihi ko kanshi aw waladihi ko kuma ƴaƴan shi wa yakfidu as-saut bainal mukhafata wal jahr sannan mutum ya sassafta sautin shi kar ya zan kana addu'a kana kwalawa da ƙarfi wanda ke nesa yana ji kuma kar ka yi addu'ar a ɓoye ba wanda ya san me kake cewa ka yi addu'ar da sauti matsakaici ka yi ba ka kwala da ƙarfi ba ba kuma ka yi ƙasa-ƙasa ba wa ya tabarra'u ilallah mutum ya ƙalƙasar da kai zuwa ga Allah fi du'a a cikin addu'a wa yulihku ala rabbihi fi du'a mutum ya nace wa Allah maɗaukacin sarki a wajen addu'a, kai ta yi kana maimaitawa, kai ta yi kana roƙon shi, kana ya rabbi, ya rabbi, ya rabbi, ya rabbi. Maimaita wannan kan sa Allah ji tausayin kai duyi bukata ka sai ya biya maka ita. Nam, wa ya tawassalu ila Allah ta'ala, bismin min asma'ihi aw sifatihi, aw sifatin min sifatihi. Sannan mutum ya iya yin tawassuli da suna daga cikin sunayen Allah aw sifa min sifatihi ko sifa daga cikin sifofin Allah aw bi amalin salihin ko kuma wani aiki nagari kama bihi da'i nafsuhu wanda shi mai abin yayi yayi aikin lillahi ta'ala don Allah madaukakin sarki na abin da ake tawassuli tawassuli da sunan Allah madaukakin sarki Allah ina tawassuli da sunanka mai rahama Allah maɗaukin sarki ka yi mun rahama Allah ina tawassuli da sunanka na mawadaci Allah ka wadata ni da abin da ya kama da wannan ko kuma akwai ayyuka na alheri da ka gabatar ka yi tawassuli da su ka karanta alkur'ani ka yi sadaka ka yi abu kaza ka yi tawassuli kana mai kyakkyawan fata da wannan aikin da kai ka roƙi Allah maɗaukin sarki an sama addu'arka wannan shine abin da ke faruwa Imam an-Nawawi ya ga mana hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutane guda uku suka yi tafiya sai mabarta ta tara su cikin wani kogon dutse suna ciki sai dutse ya safko daga sama sai rufe wannan kofar kogon ba su da karfin da za su iya dutse a ture dutsen su fita ba kuma lokacin waya bane bare su buga waya su ce muna wuri kaza dutse ya rufe mu a zuwa fidda mu to sai suka yanke cewa ba fa abin da zai fidda su sai kowa ya tawassuli da kyawun aiki shi lalle kowa ya gaya wa Allah madaukin sarki irin aikin da ya yi addu'a kuma sai Allah ya fidda su anan mu dubi matakin yaqini daga cikinsu abinda suke faɗa ɗaya sai yake cewa Allah ka sani ina da mahaifa guda biyu ba na cin abinci sai sun sha ba na shan abin sha sai sun sha saboda ƙarfinsu ya ƙare ba sa iya neman komai amma saboda martaba mahaifan shi ya ce wani lokaci na tafi neman abinci ban samu ba har sai da wuri ya ƙure da ya dawo sai iske mahaifan sun yi bacci sai ya ga ya tada su to babu ladabi amma ga matan shi ga 'ya'yan shi suna kuka saboda yunwa ga kuma abincin ya samu kuma ya ga idan ya fara ba matan shi da 'ya'yan suka ce uwar shi da uban shi ba su ci ba bai kyauta ba to kuma ya tada uwar da uban su ci dan ya ba 'ya'yan shi da matan shi hayyo bai kyauta ba dan haka sai ya tsaye da abincin a wurin iyayen har suka yi baccin suka falka dan kansu ya ba su abincin suka ci abin da ya rage ba yayin shi da matan shi sai shi to Allah in nayi wannan don kai dan neman yardan ka Allah ka bude mana kofa mu fita sai suka dutsen ya bude kadan amma ba za su iya fita ba da Allah mu duba nan wurin mu yanzu ya muke mu'amala da matan mu ya muke mu'amala da iyayen mu mai fakwazo ne a cikin mu yanzu namijin gaske yake iya daidaita a tamfar da yake sayo mahaifin shi ta matar shi amma galibi mukan saiwa matanmu a tamfofi yan dubu goma da abin da ya sama mu ba wa iyayenmu a tamfa yan dubu biyu ko ƙasa da haka mukan kwana da janaraito a gidajenmu muna kallon haske su kuma a sai musu shaza ko kuma ubasanji ya gaza a basu wanda ya ƙoƙarin baki na wurin kakan yi ginin siminti kai rufin kwano ka bar tsohuwa a cikin ginin ƙasa da kuma rufin ƙasa kakan ci nama mai daɗi a gidanka abin da uwa ba ta ci wani sa'in ma sai an yi bacci mai kokari ne in an toye wani kwai ko dankali da safe zai sha ɗiba a kaiwa hajja amma mafi yawanci mutane sukan ci su mance uwarsu kai ka ce ba ya tafe su ba ita ko a lokacin da kake karami ba ta iya hakan ta ci ta hana ka wallahi ko bacci kake idan ta samu za ta ajiye sai ka tashi ta baka wanda da ta cinye baka sani ba bare kai kuka kana yaro amma saboda sanka da tausayinka da kaunarka sai ta ajiye abin sai ka tashi ta hakura da yunwar da ke cikinta ta baka to sai ta yi tawassuli ya yi tawassuli da wannan aikin da ya yi mu'amala ga mahaifan shi cewa Allah in na yi don kai Allah ka buɗe mana sai Allah ya buɗe musu kaga tawassuli da aiki mai kyau kenan wurin ga abin da ya gabatar wani kuma a'a tawassuli yayi da kamewa daga barin aikin sabo akwai diyar dan uwan shi yace ita ce matar da yafi so a duniya yafi son ta sama da kowa a duniya amma bai taba tunanin auren ta ba sai dai ne bai ta hanyar banza kuma ga mai kuɗi ne a tajiri yayi yayi imanin da ke tare da ita sai ya hana ta duk lokacin da zai bijiro mata da ta yi irin wani sai ta ce mar'a to har sai aka wayi gari ta shiga cikin halin kuncin rayuwa halin kakanuka yi kuɗi take bukata ba inda za samu wannan kuɗin sai a wurin shi ƙarshe dai akirul maɗaf ta je ta ce so take taimaka mata da abu kaza na kuɗi shi kuma sai ya ɗauki wannan a matsayin wata damar ta abin nema ya samu sai shi zan baki wannan kuɗin amma sai in kin yarda in yi abu kaza da ke ta ga bayan da ta iya sai ta ce ta yarda sai ɗauko kuɗin ya ba ta ta riƙe a hannunta sai da ya zo kusa da ita sai ya ga allon kafaɗa tana karkarwa sai ce mata mai ke faruwa wance ta ce ka ji tsoron allah kar ka buɗe zoben da ba naka ba cewa ka ji tsoron allah kar ka buɗe zoben da ba naka ba sai maganin ya shiga zuciyar shi sai ya tashi bai aikata aikin barnar da ita ba bai kuma an shi kuɗin ba sai ce Allah wannan abin da na yi in ka san na yi don neman yardan ka Allah ka buɗe mana kofar mu fita kuma sai ga dutsen ya ƙara matsawa hanyar kuma su uku ne yanzu mutum ɗaya rage kinan wurin shi ma sai ya gabatar da nashi aikin cewa Allah wani lokaci ka sani na ɗauki mutane su yi min aiki sun yi min aikin na biya kowa ladan aikin shi sai wani mutum ɗaya bai an shi ladar aikin shi bai yi tafi ban san shi ba ban san inda yake ba amma wannan abin da ya bari dukiyar shi a hannuna sai ne ta kasuwanci da ita ƙarshe aka waye gari dukiyar ta zama raƙumma masu tarin yawa tumaki da shanu masu tarin yawa amma ita ce ke ta sarrafawa rannan ma abucin haƙƙin gari ya masa zafi sai tuno tsohon bashi sai ta wurin wannan mutumin suka gaisa ce ka gane ni sai ban gane ka ba lokaci kaza da ya wuce da nisa mutane sun yi ma aiki lokaci kaza lokaci kaza baka biya wani mutum ɗaya kudin aikin shi bai ce eh na tana sai sha toni ne yanzu na zo ka biya ni kudin aiki na sai ce to duba ga abin da ke nan na raƙun matumaki da awaki duk naka ne wannan ladan ka ne ko raka take sai sha marhaba bawan Allah na zo ka biya ni kudin aiki na ba izgili ba sai sha ba magana izgili kudin ka ne yace sai ya kore duka ya tafi ko ko fito bai bar man ba sai ce to Allah in nayi don kai ka bude man dutsen mafita kuma sai dutsen ya bude suka tafi su ashe bayan Allah haka suke nagari za su yi tawassuli da kyawawan ayyukan da sai kuma sai Allah madaukin sarki ya ansa to shine anan sai malai yake cewa au bi amalin salihin qama bihi da'i nafsuhu ila Allah ta'ala aw yatlubu du'a lahu min muslimin salihin hayyin hadirin qadir ko kuma ya nemi addu'a daga wani mutum musulmi salihi mutumin da kake mara kyakkyawan zato kace da Allah wane muna da bukata ko da ruwa a taimaka ma da addu'a wannan ya halatta kuma ya zan mutumin da zaka yi magana da shi ya taimaka ma da addu'a yana nan da ran shi ba bayan ya mutu ba don karka ta addu'a mutum ya mutu shekara kaza kuma kana kiran shi yanzu kana wani ka taimaka min ina da ruwa iri kaza ko bayan wani ya mutu wannan ya saba shari'a wali itirafi bi zambi wan ni'ima halad du'a sannan kai itirafi ka furta laifin da kai a lokacin da kake addu'a ko ni'imar da Allah ya maka rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ka yarda cewa Allah madaukin sarki na saba ma na zalunci kanka kai furuci da bakinka ka ga wa Allah to sai Allah ya anshi addu'arka ko kuma ni'ima da Allah madaukakin sarki ma Allah ina godiya a bisa baiwa da ni'ima kaza da kai mini to wannan ma sai Allah ya sha addu'arka wa adamu takallufi sajai fi du'a da kuma rashin kallafawa kai sajai a addu'a abinda ke sajai karewa da kalmomi iri ɗaiɗai a cikin addu'a wannan zaka yi da yaren larabci ko da wani yare wa du'a thalatha yin addu'a sau uku wastiqbalul qibla haka nan fuskantar alƙibla ga wanda ke yin addu'a wa raf'ul aidi fi du'a haka nan ɗaga hannuwa a cikin addu'a duk yakan sanya Allah maɗaukin sarki ya anshi addu'a da dubba ne walwudu qabla du'a da yin alwala kafin yin addu'a in tayassara in akwai dama walbuka usurra sirra da yin kuka a ɓoye kana cikin addu'a zuciyan kai karaya kai hawaye kai kuka fi du'a a addu'a min khashyatin la saboda tsoron Allah wa izharul iftikari ila Allah wa shakwa ilai da kuma bayyana talauci da babu da bukatuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki da kai makokin shi ka kuma nuna bar cewa ba wanda zai iya ma a duniya sai shi to yanzu ya san ka kasa kuma zai yi maka amma idan kana ji a ranka cewa zaka iya ko kana jin kana da wani wanda zai iya ma to sai Allah ya bakka da kanka ko ya bakka da wani da kake tsammanin zai iya maka wala ya ta'adda fi du'a kada mutum ya yi ta'addanci a cikin addu'a shi ne ka sanya wa Allah sharri Allah ina son abin kaza ma in ka tashi ka ba ni kaza wani ke addu'a cewa Allah ya ba shi dinare ɗari amma in an ba shi ɗari bai ɗabe so wato irin mutanen masu fukaha ya zauna a gidan shi kaɗai sai ke ta addu'a Allah ina roƙonka Allah ka ba ni dinare ɗari in ka bani ɗari ba ɗaya bani so Allah ka bani dinare ɗari in ka bani ɗari ba ɗaya bani so wani makwabcin shi yana jin shi a gida sai kulle dinare ɗari ba ɗaya a cikin mayani sai ya jefo yana addu'a sai ji kuɗi sun faɗo ƙasa sai shi alhamdulillah addu'a ta hansu da ya tashi ya sunta ya lissafa ya lissafa sai ga dinare ɗari ba ɗaya sai shi to ai Allah ɗari na tambaye ka na ce in ka ban ɗari ba da ibin so sai ce to na an shi wannan kuma na biyo ka bashin ɗayan to washe gari da aka tashi makwabcin nashi sai shaye masu wani wannan kudin ni ne na jefo maka su damun saboda na ji kana roƙon Allah ya baka dinare ɗari in an baka ɗari ba ɗaya baka so don in san daga ce kake ko ba haka ba sai ce to me kake nufi sai sha kuɗi na zaka bani sai sha ba fake na roƙa ba Allah na roƙa kuma ya bani ka ce in baka kuɗin ka ƙarshe da aka yi ta arfe da shi sai sha kai wala baran ga maka ba zan bada ba je kai kara kotu shikenan sai je kara kotu ga alƙali kaji kaji kaji ga abin da ya faru alƙali tura aka kira shi da shi wannan mutumin makwabcin ya ce to ga san ma sai alƙali ya bada in kawo maka ji sai shi musu ai ka san ni talaka ne ba da ƙarfi yace kana ganin tufafin da ke jikina ma tsohon tufafi ne yace ina jin kunyar in bayyana gaban mutane da tsaffin tufafi sai sai bari in baka aran riga ta sabuwa ka sanya sai dauki riga sabuwa sai bashi sai shi to yanzu da ganin zuwa kotu in tafi ga tsufa ya kama ne akwai wahala sai sai bari in baka aran doki na da haka sai bashi aran tufafi ya sanya bashi aran doki aka tafi wani alƙali da aka ji alkali karanta masa abin da ke faruwa kaji kaji abin da wannan ke karanta haka ne sai shi alga wata malam rabu da shi wannan makwabci na ne ɗabi'an shi wasa yake mun kuma na ce daina mai irin wannan wasa yace kamar ya sai shi alga wata malam yanzu ya ga dama ce rigar ta jiki na tahi ce sai shi ah yi ta wasi ce kai kace ba ka aro sai shi to ba kaji ba yace yanzu wannan dokin ma sai shi na ne yace nawa ne shi ma kai kace in baka sai shi shuka jar kali sai shi to nan gaba in yi ta haca zai ni din ba duka nashi ne kaji sai rikale ko rikaran ya ce ji to in an tashi Allah madaukin sarki ba a yi mata addanci a cikin addu'a wa tauba ma'aradul mazalim sannan idan mutum zai tuba ya mayar da duk abin da ya san zalunci ne haƙoƙan mutane ne wa yad'u li walidayhi ma'a nafsihi idan mutum ya tashi zai yi addu'a kar ya manta da mahaifanshi sawa'un suna da rai ko ba su da rai idan suna da rai ka roƙawa kanka da mahaifanka Allah ya ba ku cika da imani idan mahaifanka sun rasu kai musu addu'an Allah ya musu gafara lalle akwai sakaci kwarai rana ta fito ta faɗi mutum bai wa iyayen shi addu'a ba suna da rai ko bayan sun rasu wa yad'u lil mu'minin ya kuma yi addu'a ga mu'minai maza wal mu'minat da mu'minai mata wa yabda'u bi nafsihi idza da'a li ghairihi idan zai yi wa wani shi addu'a to ya fara da kanshi misali rabbi gifarli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat dan zakai addu'a ta fatan alheri ka fara yi wa kanka mahaifanka mu'mine maza da mata wala yasalu illa Allah wahda sannan kada ya tambaye kowa sai Allah in ka tashi zakai roko Allah kada zaka roka to ina ga yawa nan ya kamata mu dakata ta fatan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu garin shi wanda ba kusure kuma Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalkatsar da kafirci da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu cika da imani ɗan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah kara musu lafiya muna roƙon ki Allah ka ɗaukaka addininmu na musulunci kamar yadda ka alƙawalta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yin kudin cutar da addinin mu na musulunci ko ina su ya faɗin duniya muna roƙon kai Allah kai mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna roƙon kai Allah ka sama fi ƙarfin zukatan mu ka sama fi ƙarfin shedani idan ajalin mu ya zo Allah ka ba mu cika da imani